الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آمن الله وأجارنا من النار بايعك يا موا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan wuni na sha takwas ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya dace da 19 ga watan hudu shekara 2022 da haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam muna cikin suratul yasin mun kwana akan aya ta shida za mu tashi aya ta bakwai ko kuma aya ta bakwai za a tashi ta takwas ko haka ne wato idan ba mu manta ba jiya Allah yana ba mu labari a wannan aya laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun haqiqa alqawlu fada ta ubangiji ta alkawalin azaba ta tabbata akan kafirai saboda haka ba za su yi imani ba to wannan ya nuna kafirai Allah ne ke kaddara musu yin kafirci kamar yadda su masu imani Allah ne ke kaddara su su bi shirya to idan Allah ne ke kaddarawa a yi komai meye lahin masu akwai domin kowa Allah yana ɗora shi akan abin da ya ba ƙarfi ne kafirai Allah bai musu haka ba sai da su kafiran suka yi ma wani Allah lahi na ganganci lahi da gangan wannan lahin da suka yi to shi ya ɗora su akan wannan tafiya da suke kan bata idan ba mu gane ba imamu wani ahmed aminu shangidi ibn al-muqtari yake cewa wal muradu bil ayatil karima abinda ake ni da waɗannan ayoyi masu girma anna haula al ashiqiya waɗannan tabaku alladina sabaqat lahum shiqawa wanda taɗewa ko asara ta tabbata a kansu fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah na gaibi ya san su tabaku ne wanda an ambace su a cikin laqad haqqal qawlu ala kasarihim to da Allah ke ce da Allah ke cewa la yu'minuna ay sarrafa sarrafahumullahu anil iman he Allah ya karkatar da su daga imani sarfan aziman karkatarwa mai girma mani'an min wusulihi ilaihim wanda karkatar karkatar da suka yi zai hana su da haduwa da imani ko imani ya sadu gare su li'anna man ja'ala fi uniqihi gullan duk wanda Allah ya sa mushi a galal ko wannan gullu wannan ankwa a cikin wuyan shi wasarar wannan gullufi wanda ila azqanihi kuma wannan anfa din ya tafi daga hannun shi har zuwa ga haɓashi nan ya kuma ɗaga haɓa sama sai da zai bankare kanshi gaba sama wasara ra'asuhu marfu'an kanshi ya zamanto a ɗage la ya ƙadiru ba ya da ikon akan ya iya tankwasarwa ya dubi ƙasa hayya ga hanya haka ne to haka nan Allah ya sanya su waɗannan kafirai ayat da za mu karanta Allah na cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم قمحون
Allah ce inna ja'alna fi anaqihim lalle mu mun sanya a cikin wuyansu inna ja'alna fi anaqihim aglalan wasu kukumma jami'i ne na ankur kamar a ce ankwa ankwa ko ankurori ko ba ya ɗaya ce mishi ankur to an sanya musu ankur a wuyansu to wani irin ankur ne wannan ake sashi a wuya wanda mu ankur da muka sani a hannu ake sashi to na lahira wani kala ne daban ya fi na duniya ana sanya shi a hannu kuma sai a haɗa hannuwan an gama ɗaurin sai a haɗa sa a ƙarƙashin haɓa sai a tokar haɓa haka a bankara sai an kurɗin ya jayo daga baya sai kamar ya riƙe daga ƙeya sai a ɗaure mutum ta yadda sama zai raka dubi zai dubi gaba ba to irin wannan an kwaɗin Allah ce mun sanya musu shi kuma wannan hu a duniya ne kenan wannan ankwa ne na ma'ana ba ankwa ba ne na mi na haƙiƙi ko Wa- na haƙiƙin alahira za a samu shi amma wannan na ma'ana ne an sa mushi- an sa musu shi fi a'anaqihim ila al-adqani fahum muqmahun da haka su bankararru ne to tunda an bankare su sun kalli sama sai Allah ya ce abu na gaba da muka musu ja'alna min baini aydihim وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون waja'alna min baini aidihim suddan ko saddan sai muka sanya musu wani rihi toshiya min baini aidihim gaba gare su wa min kalbihim da bayan su an gane ko fahum la wani fa'agashainahum kuma sai muka lullube ganin su fahum la yabsuruna ba sa gani wato an sanya musu toshiya gaba da baya a ayyukan da abin da ya shahi lahira an sanya musu toshiya suna ƙaryata ta a amu- abin da ya shahi duniya an sanya musu toshiya ba za su yi hankali ba sun rudu da abin da ba zai samu ba sannan kuma an sanya musu an sanya musu shamaki ga magaganinsu ba sa fahimtar daidai bare su san daidai to waɗannan ababen gaba ɗaya da Allah ya musu kar ka ɗauka cewa ubangiji ya zalunce su ne an gane ko su ne suka hau bisa wani laifin da Allah ya musu haka sanadiyyar wannan Allah ya musu haka shi ya sanya muka kawo magana shi wannan tafsirin na imamu Sh- shangidi wanda ya bayyana mana dalilin da ya sa Allah ya sa musu waɗannan toshiya da kariya da wani mawani da ya hana su gane gaskiya sai mu ɗauka kamar in an bamu labari ya kamar an cuce su ne ba a cuce su ba su suka cuci kansu amma ƙara aya ta gaba mu ji وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون wasawa'un alaihim sai ya zamanto duk ɗaya ne gare su a an dartahum ka musu gargaɗi am lam tundurhum ko ma baka musu gargaɗi ba la yu'minuna ba za su yi ba imani tunda an riga an sa toshiya gaban su an sa toshiya bayan su an sa musu shamaki a ganin su sannan an sa musu anfa a hannayensu an kai shi ga wuya an bankara kansu ya kalli sama kaga magana duk inda za a bi a gane an liƙe shi an liƙe gani an liƙe basira an liƙe an liƙe kaka mai irin wannan matsayi zai san gaskiya ba abin da zai sa ya san gaskiya kullum cikin fata to shine imamu shangidi yake cewa wannan ya samu ne dalilin nasu matsalai domin duk wanda ya samu kanshi a irin wannan hali to ba ya da wani iko wanda zai iya gane gaskiya waje ala amamahu saddan aka sanya toshiya a gaban shi wa khalfihi saddan bayan shi aka sa toshiya ko waje ala ala basarihi gishawatun aka sanya wani shamaki aka rufe ganinsa lahilatun lahu ba shi da wata dubara fi tasarruf yadda zai jujjuya ya iya gane gaskiya an gane ko wala fi jalbin nafa'i haka baya iya da ikon da zai iya jayo ma kanshi alkhairi li nafsi ga kanshi wala fi daf'i dharri anha bai iya kuma tunkuɗe ma kanshi sharri fallazina ashqahumullah irin waɗannan wanda Allah ya tsiyatar da su wanda ya samar da su irin wannan abin la yasulu ilaihim ilaihim alkhaira alkhairi baya haduwa da su su babu yadda za a su samu sadu da alkhairi saboda sun ɗauki gaba da hanya alkhairi mutumin da ya ɗauki gaba da annabin Allah ya ɗauki gaba da mai karatun alkur'ani ya ɗauki gaba da mai karanta mishi sunnar manzon Allah to ka gaya muni wannan gabar da ya yi da abin da Allah ya aiko da abin da manzon Allah ya zo da shi da wanda ma zai mishi bayani da duk wani tsari da zai tsora shi kan turban manzan Allah yana ƙin wannan abin to shi wannan lahin da ya ma Allah na ƙin wannan sunna ta annabi shi kuma Allah sai ya rufe zuciyar shi akan wancan haɗari ya sa shi cikin wancan haɗari kamar yadda Allah ke cewa inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqara wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada su sai aka sanya a cikin zukatansu a kinnata wata tsatsa da in dai gaskiya ce zuci ba ta karbata amma za ta iya karɓar komi ban da gaskiya an yafka uhu daga su fahimci daidai su gane girman Allah su bi shi su gane matsayin manzon Allah su bi shi wannan ba za su fahimta ba wa fi azanihim a cikin wannan jinsu an sanya wakaran wani nauyi da ya toshe zuciya kamar yadda Allah ke cewa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kamar yadda Allah ke cewa mun sanya rufi akan zukatansu da jinsu wa ala absarihim akan ganin su kuma mun sanya gishawatun shamaki shi da zuciya da ji sai aka sa musu alkhatamu aka rufe su alkhatamu shine kamar ka samu ɗakin wannan bayan ka rufe da kile ka kulle sai ka samo wani siminti kuma sai ka kwaba duk 'yan ƙohohi da suke da suke ba da iska su kuma sai ka tattoshe suka tattoshe zaman to iska baya shiga irin yadda in za a ajiye amfanin gona ba a so kwari ya shiga ba haka ake ba to irin wannan ne Allah yake sawa akan zukatansu da jinsu shi kuma idan sai a samu shigishawa kamar yadda Allah ke cewa a fara'aita man ittakhadha ilaha hu fara'aita man ittakhadha ilaha hu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi Allahu ala ilmi wa katama ala
sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala waja'ala basarihi ala basarihi ghishawa kaga Allah ke cewa ka bada labarin yahdihi min ba'dillah ba mu- ba mu labarin wanda ya riki a zuci- san zuciya shi ne abin da yake bauta ma da ya ƙi bin Allah ya kama abin da yake so shi yake bi ya bi shaidan to sakamakon haka wa adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi akan ilimi shi Allah yana da ilimin daman wannan halakake ko kuma ala ilimin akan ilimin ya gane girman Allah amma tunda ya yi rishin kunya ga addinin Allah ya ƙi annabin Allah don ya ci wata duniya to sai Allah ya batar da shi akan ya sanin kuma ya kasa yin aiki da abin da ya sani an gane ko da haka kaga ubangiji ya batar da shi ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai Allah ya sanya al khatamu rifi ala sam'ihi akan jinsa wa qalbihi da ganinsa waje ala ala basarihi gishawa sai ya sanya wani labule ya lullube ganin baya gano gaskiya kamar yadda Allah ke cewa wa man yuridu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka annama yas'adu fis sama'i يسعد في السماء wanda Allah ya yi nihin nihi irada kauniya ya batar da shi ya ja'al sadarahu sai Allah ya sanya kirjinsa dayyiqan mai kunci game da fahimtar gaskiya harajan takuraire ka annama ya sa'adu ila fi sama'i kai ka ce sama yake hawa kaga ba yadda za a iya gane ko wa man yudlillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya batar da shi baka samun wanda zai shiryar da shi a wani wurin Allah ke cewa wa man yuridillahu fitna fitnatahu falam tamliku lahu min tamliku lahu min Allah shay'a wanda duk Allah yayi nihin jarraba shi ba ka da wanda ya mallaki wani shiryar da shi daga Allah ko kadan an gane ko ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin waɗannan tababbun mutanen su ne Allah bai yi nihin ya tsarkake zukatansu ba da haka lahum fi dunya khibyun suna da wulakanci a rayuwar duniya wa lahum fil akhirati azabun azim a gidan lahira suna da azaba babba a wani wurin sai Allah yake cewa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul gafiluna wadancan su ne wanda Allah ya taba yayi rufi akan zukatansu da jinsu jinsu shine al-khatam din da muka bayani wa wa absarihim akan ganin su kuma yasa gishawan Allah ce ula'ika humul gafirun da su ne rabkananin da ba za su gane ba har abada a wani sai ke cewa wa ma kana lahum min dunillahi min awliya'a ba su da wani Allah wanda ba Allah ba wani wali wanda zai taimake su yuda ablahul azab za a malillinka musu azaba ma kanu yastadi'una sam'a sun kasance ba su kasance ba a nan duniya suna da ikon jin gaskiya bare su bi ta wa ma kanu yubsiruna kuma su ba wayayyu bane da za su ga gaskiya su fahimce ta babu wayewar ganin gaskiya sai dai wayewar cuta da damfara da ƙarya wannan wajen ƙarya da zalunci da ha'inci za a gan shi wayayye ne amma wajen ya sama ma kanshi aljanna ya shafa ma kanshi ruwa ya ba Allah wannan bai da waye an gane ko kamar yadda Allah ke ce alladhina kanat a'yunuhum fi gida'in an zikiri su ne wanda idanunsu suke da gitsa'an labule an zikiri daga ambatan Allah wa kanu la yastadiquna sam'a ba su da ikon saurare mai kyau su su fahimta to waɗannan abubuwa a taba'u din nan da alkhatamu alal qulub wanda Allah yake yi akan zukata wa kadhalika aglalu waɗannan wannan wannan kukumi kukumi din ma fil anaki da Allah yake sawa a cikin wuyayensu wasaddu da kuma toshiya min baini aidihim da ya a gaba gare su wa min khalfihim da bayansu yace wa anna jami'i tilkal mawani waɗannan gabaki ɗayansu tilkal mawani ulmani atu min imani wani mani'i ne wani tsaro ne wani hirbi ne wata kariya ce take kare ɗan adam daga yin imani wa wusulil khairi da kuma isal alkhairi ila qilal qulubi zuwa ga zukatan masu irin wannan halaye anna allaha lalli allah inna ma ja'alaha alaihim allah bai sanya haka ba ko a ce ya sanya haka ne dalilin gaugawarsu zuwa ga ƙaryata manzanni kun gane sharrin da yasa suka samu wannan matsalai wato waɗannan abubuwa da kaji Allah na ya sa musu gishawatun ya sa musu addabu ya sa musu alkatamu ya sa musu suddu ai Allah ne ce ya sa musu ko to menene suka wa Allah ya sa musu wannan ko kawai haka aka musu haka dan mi ba amma ba sauran jama'i sai Allah ya ce dalilin shine gaugawar da suka yi musari'atihim litakazibir rusuli gaugawarsu wajen ƙaryata manzannin Allah da an ce Allah ya annabi da ya zo ya magana ce ƙarya ce ba tsaya ba suka yi bincike ba sai ce su ba za a ba za a rena musu hankali ba su kaza kaza kaza sai su daura damarar yaƙi da annabin da abin da ya zo da shi ba tare ma da sun ilmanci mi annabin ya zo da shi ba ba tare ma da sun saurara ba kawai za su daura damarar yaƙi su mushi mummunan ƙi shaidan ya ziga su ya ce ya zo ne a raina su ya zo ne ya mai da kaskantattu kawai sai kaga kana husata da mai wa'azi baka san shi ba bai san ka ba ba wa'azin yayi kan shi ba ba saurara kai ba amma baka kauna ganin shi to wannan abin da suka ma manzanni wata mada alal kufuri da kuma ɗorewa da suka yi ci gaba da suka yi akan kafirci fa aqabahumullahu ala zalika sai Allah ya musu azaba akan haka bi damsil basairi ya shahe basira su lura su ta wata wannan saban Allah shi ya kawo musu rushewar basira an gane ko wal khatama alal qulubi shi ya kawo aka yi rihi cikin zukatansu shine ya rihe zukatan ya hana alkhairi shiga sharrin ƙaryata annabawa sharrin ƙin annabi sharrin ƙin abin da annabi ya zo da shi sharrin ƙin gaskiya to shine he ya rihe zuciya an gane ko wa taba alaiha shine ya tsaba'i akan zuciya din wal gishawatu ala alal absari shine kuma ya zamanto labile akan ganai akan gani baya bari a waye li'anna malaki cewa domin min shu'umi sayyi'ati daga cikin musiba shu'umcin da saban Allah yake kawo ma mai shi annallaha jalla wa ala lalle Allah mai girma da buwaya yu'aqibu sahibuha yana yi yana azabtar da ma'abucin saban Allah wanda yake alaiha bi tamadihi wanda akan wannan saban Allah ne ya ci gaba to bi tamadihi ala sharri sai shi kuma Allah ya kyale shi ya ci gaba da rayuwa akan sharri an gane ko ya kuma sanya wani shamaki ko wata katanga baina huwa baina alkhairi tsakankanin shi da alkhairi sai zamanto akwai akwai shamaki baya iya haduwa da alkhairi an gane ko jazahu Allahu bi zalika ala kufri Allah ya mushi sakamako da wannan ne akan kafirce shi jaza'an wifaqan sakamako cikakke wanda ya dace da shi an gane ko wal ayatu ayoyi addalatu ala zalika wadda ke nuni da idan mutum yi haka Allah yake mishi haka kasiratun masu yawa ne malai Allah yake cewa daga cikin su akwai inda Allah ce yake ce ma Yahudawa bal ba Allahu alaiha bi kufrihim yayin da yahuda suke cewa ƙulubuna gulu mu zukatanmu cike suke da wani ilimi ba mu buƙatar wani ilimin annabi muhammadu sai allah ke ce a'a bar da ba allahu alaiha bi kubrihim allah ne ya rufe zukatan sakamakon inda suka ma annabi to wannan sakamakon shi sai zaman to zukatansu kuma alheri baya shiga an gane ko don haka sababin wannan saban allah yakan sawa a rihe zuciya a kuma ɗore mutum ya ɗore a kan kafirci kamar yadda Allah yake gaya mana game da munafukai zalika bi annahum amanu summa kafaru ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا abin da ya ka wannan kaga kafi munafukai Allah ya ce ƙarya suke shaidar kalmar ta shahada ta rushe bai karɓe ta ba sun zama kafirai menene dalili Allah ce bi annahum amanu domin da suka yi kalmar shahada suka ce la ilaha illallah suka yi imani summa kafaru sai suka kafirta ta hanyar san zuciya don biyan bukatun abin duniya ko don samun abin duniya to tun da suka kafirta don wani abu suka ga yahi aljanna yahi bin Allah da manzon shi fadu bi ala qulubihim shi kuma Allah ya rihe zukatansu alheri ba zai shiga ba an gane ko wal ma'lum mala yake cewa abin sani annal fa ita annal fa'a fa'u ita wannan fa'u din da ake cewa min hurufi ta'lil ta daga cikin huruf harafi ne na ta'lil ai daba Allahu ala qulubihim bi sababi qulubihim bi sababi kufrihim an yi rifi ne akan zukatansu bi sababi kufrihim da dalilin kafircinsu kamar yadda Allah ke cewa falamma zagu azagallahu azagallahu yayin da Yahudawa suka karkata suka bar gaskiya da gangan don su ji daɗin rayuwar duniya su yi mulki su ci amanan mutane a zagallahu qulubahum Allah sai karkata zukatan suka gagara dawowa ba a ma Allah ganganci ka san abin na haramun ne da gangan ka ce bari in yi daga baya ma na gyara ba lalle bane in kana haka Allah barka gyara an gane ko kenan irin waɗannan ayoyi daga cikinsu Allah ce wa nuqallibu af'idatuhum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazarahum fi tughyanihim ya'mahun sai muka karkata zukatansu da ganinsu kamar yadda a farkon karan fari ba su yi ba imani to mu ma a karo na biyu sai muka karkata su sai muka kyale su cikin hallaka su cikin ɗimuwarsu suna makabce suna bin rishin gaskiya kamar yadda Allah ke cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada a cikin zukatansu akwai wani ciwo sai Allah ya ƙara musu ciwo ɗoriya akan nada ila gairi dalika min al-ayati zuwa ga wasu ayoyi ma ba waɗannan bane ka ayoyin suke nuna haka a Qur'ani dewa ne kama ta qaddama fi idaihi kamar yadda muka gabatar wanda muka warware shi wa qaddalla hadhihi al-ayat wannan ayoyi sun nuna mana ala anna shu'umi sayyiati lalle shu'umcin saban Allah ya jirru sahibuhu ila ila tamadi fi sayyiati yakan jan mai saban Allah ai akan ya ci gaba da dogewa kan saban Allah da zaran kai saban Allah to wallahi wannan saban Allah ya za maka saban Allah goma daya sai ya ja maka saban Allah goma to in kai goma su za su ja ɗari wannan he su ja kama gaba ɗaya rayuwarka sai a saban Allah shi yasa ake so ka takaita saban Allah alheri ma kaman yadda ga haka an gane ko wal mafahum min mafahumil makariba abin fahimta daga cikin abin fahimtar sabani zalika bi anna bi anna fi'il khairi shi ma aikata alkhairi yu'azzi ila tamadi yakan ja yu'addi kai ila ila tamadi fi fi'il khairi yakan yakan dokan mutum ya kai shi kan dogewa cikin aikin alkhairi idan kana aikin alheri ko mun kananta shi to wannan aikin alkhairin zai iya janka zuwa ga dogewa ga ayyukan alkhairi yau da kullum shi yasa ka saba ma kanka da sallah ko da raka'a biyu ce kai wutiri ko da wannan aikin sallar walhara ka abi ce saba ma kanka ko da wasu tasbihi ne ko da izib ɗaya ne ko rabin izib ka saba ma kan karanta shi wannan ɗan ƙaramin aikin ko da sadakar dala ishirin ce ko da duk abi na alheri karka ga karancin shi ishi zai ja ka zuwa ga alkhairi domin Allah ya ce wallazi na hata dauza da hum huda hata dauza da hum huda wa atahum taqawahum wallazi na hata waɗanda suke shiryayyu zadahum huda sai Allah ya ƙara musu shiriya me yasa Allah ya ƙara musu shiriya sakamakon shiriyar da suka samu kansu suke aiki da ita sai Allah ya ƙara musu doriya akan tada an gane ko wa atahum taqawahum Allah ya warware musu basira su da gane wasu ya ba su tsan tsoron Allah suka gane hatta da abu makaruhi suke kishi kamar da Allah ke cewa wallazina jahadu fina الذين lanadiyannahum جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wanda suka yi ƙoƙari wajen fahimtar addinin Allah ko ɗaga addinin Allah Allah ce la na hadiyannahum wallahi za mu shiryar da su saboda na hanyar samu ashe kaga ƙoƙarinka yana jayo maka idan kana aikata alkhairi sai ya jayo maka mi shiga ayyuka na alkhairi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wanda ya imani da Allah Allah yana ƙara mu shiriya a zuciyar shi to kun ji dalilin waɗannan ayoyi da Allah ya kawo ko tun daga inna ja'alna fi anaqihim agalalan ko tun daga malikar haƙar ƙaulu ala ka sayyidin fa hula inu inna ja'alna fi araki ma akalalan fa hiya atqani fa hum mukmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa agashaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un alaihim a andartahum am lam tunzurhum la yu'minun sai yake cewa menene إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب Mm.
فبشره بمغفرة وأجر كريم innama tunduru man ittaba'a dhikra innama kawai tunduru wanda yake daukan gargadi wanda yake gargaduwa da abin da annabawan Allah suka zo da shi man ittaba'a dhikra wanda ya bi alqur'anin bai kayyata shi ba bai yi jayayya da shi ba bai yi hutuna fito da shi ba bai dage ba cikin zagewar damtsi yana ga sai ya rusa sunnar annabi dan keta saboda shi baya santa wanda shi da abin ya zo mishi ya tsaya ya saurara ne inda ya ji yayi daidai ya karba inda bai fahimta ba kuma yana nan daga baya in ya fahimta ya ji to irin waɗannan ai su ba jayayya suka yi ba an gane ko manitta ba azzikira wa khashiyar rahamana kuma daman yana jin tsoron Allah mai rahama bil gaibi ba tare da ya ga Allah ba ba tare da ga ya ga azabar Allah ba ba tare da ga ya ga aljanna ba ya san Allah yana ganin shi ko shi kadai ya ɓuya ko a duhu ko a ɗaki ko a hili ya san Allah yana ganin shi to tunda Allah yana ganin shi kuma Allah ya gama shi da mala'iku suna rubuta abin da yake aikatawa sannan suna ai suna tabbatar da abin da sun yi rikodin din abin da yake to babu yadda za a yi me irin wannan tunanin da ya san Allah yana kallon shi Allah kuma zai tashe shi gobe kiyama kuma Allah zai gwada mishi wannan aikin da yake kuma za a nuna mishi cikin taron jama'a kuma za a zo da shaidu na mala'iku da suka rubuta wannan aikin ba yadda za a yi ya koma gehe ya raka saban Allah ya zamanto in kaga yayi shiru jama'a ne take ganin shi kuma mutanen yake shi ko da ba a gaban mutane ba yana jin tsoron Allah kamar yadda manzo Allah ke cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka a cikin jama'a ne a a kai ɗaya ne a gidanka ne a a kai kake da ƙarhi kai kake da iko kai ake ikon ka duk irin yadda ka samu kanka ji tsoron Allah akan komai an gane ko dan haka tsoron Allah shine wato turakun alkhairi wa khashiyar rahmana bil ghaib sai Allah ke cewa fa bashu ku irin wannan ka mushi bushara ko bi magafiratin da irin wata gafara bi magafiratin da irin wata gafara ta zunuban da suka yi Allah zai yahi musu ci gaba daya wa ajarun da irin ajarin da irin wani lada wanda ba mai iya sanin ladan sai Allah karim mai karamci mai girma mai daraja wanda a cikin aljanna ne ake samun shi samun aljanna shine ajarin karim an gane ko sai Allah yake cewa inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in asaynahu fi imamin mubin to bayan Allah nuna maka wanda shiriyar qur'ani take sama ta amfanar da shi shine wanda baya ma ƙur'ani ganganci baya ma addini zagon ƙasa baya ya kashe da gangan ba ka sanin abu ka ce bari mu yi Allah ya tu ya gafarta mana wani ɗabi'ar Yahudawa ce Yahudi ne in suka yi sabo suka ci amana suka yi cuta suka yi zina suka yi ha'inci idan ka ce ka malam wannan ba ku ka ce haramun bane yace to ai sayi kufur lana Allah zai mana gafara ai yanzu da dan saura in muka yi muka yi ne za mu tuba ha ilau gobe su je su istighfari da dare kuma gobe idan aka gari ya waye sai su shiga irin wannan lahin to suna haka suna cewa za su nemi gafara za su nemi gafara har mutuwa ta zo su nemi gafaran ba su je ga Allah amma shi mumini baya ma Allah irin wannan ganganci lalle ba za a ce ba mumini wai baya saban Allah kwata kwata yana yi amma idan ka kalli saban Allah mumini ba na ganganci bane ba na ya rintse ido bane ya raka jayayya da gaskiya bayan ya santa yana so ya rusa gaskiya ya yi amfani da ƙarya wajen rusa gaskiya baya haka to bayan an gaya mana haka an nuna mana lalle Allah yana ganin mu lalle duk abin da za mu yi mu sani sai Allah ya mana sakamako a kan shi idan da ba mu sani ba yanzu mu sani lalle akwai kiyama tana nan sai Allah yake gaya mana tabbas din kiyama yace inna nahanu nuhu ilmu lalle mu mu ne muke raya matacci an gane ko mu muke raya matacce wanda babu shi wa raya shi to in ya mutu tuwa kashe shi to kuma idan Allah da ya kashe zai iya tada shi ko ba zai iya tada shi ba to kaga inna nahanu nuhi da mutu wa naktubu ma qaddamu kuma mu ne muke rubuta duk abinda ma qaddamu abinda suka gabatar suka rige suka yi wa asarahum haka abinda suka bari na bayan gurabinsu bayan sun bar duniya abin da ake yi a sunansu shi ma muna rubuta shi wa kulla shay'in dukkanin komai da ka sani aha sai na da Allah ce mun kiyaye shi mun kididdige shi fi kitabun a cikin littafi bayyanan ne da mahfuz mun sanya mala'iku su rubuta kuma an kai shi da mahfuz an adana shi ba abin da zai koyi a wannan aya ubangiji ya kawo su maganganu har guda hudu na ɗaya Allah ya ce shi ne yuhuyil mauta shi ne mai raya matacci wannan mu'akkidan mutakalliman an nafsihi yana mai ƙarfafa yana mai magana ne ga kanshi bi sigatil ta'azim da siga ta girma ya ce inna mu kuma ya ce na hannu nuhuyil mauta ba wai su dewa ba ne shi ɗi yana yin haka ne mu'akkidan lizalika mutakalliman an nafsihi bi sigatil ta'zim yana girmama kanshi ne shine yake raya matacci to tunda shi yake raya matacci ashe shi yake iya mai da kafiri ya zama mumini shi yake mai da jahili ya zama mai ilimi idan ka samu kanka cikin jahilcin addini nemi inda za a ilmantar da kai sai Allah sa albarka sai kaga da kai kana tunanin yaushe da fara karatu sai ka zama babban malamin addini ba a tsufa wato ibn hazan az-zahiri yana ɗan shekara kusan arba'in da biyar zuwa hamsin ya fara karatu kwata-kwata a duniya kwata-kwata ma karatun ya girma in ya je tambaye wannan malamin ya ce kaza in yi tambayar ya ce ba haka nan bane sai ce kai ni ba zan tsaya ba ina wasa da hankali na ni bari in tafi duka in san abin ya je ya yi karatu ka gane a yau duniyar ilimi babu wani wuri da za a yi karatun ilimi ba a kawo maganin ibn hazm kuma hede ya ja da duk waɗannan mazhabobin yana da mazhaba tashi ta kanshi yadda ka san malikiya take mazhaba to zahiriya ta yi ta kanshi kuma yan malikiya ba su iya ja da yan zahiriya yan shafi'iya haka ba su iya shan saboda amma daga baya fara karatu kuma ya zama malami kenan kaga Allah yana raya kafiri ya zama mai imani kamar yadda yake raya ƙasa da rani bayan ta mutu ya raya ta da damana ta zama mai rai rayuwarta har ta sa mu mai rai don inda ta ta meke ta shekara goma a mace baka ta duru kowa da magarmi yanzu aka shekara goma damana ba a yi ba damana ka taramta da magarmi babu kowa nan kowa ya tashi ya san inda ne mishi wani ya tafi lahira wani ya tafi yana can yana yana ya kama hanya ne amma rayuwar ƙasar da Allah yake raya ta duk shekara shine rayuwar mu an gane ko abu na biyu da za mu fahimta wannan aya ya ce wa naktubu ma qaddamu annahu yaktumu ma qaddamu fi dar duniya Allah yana ya sa ana rubuta duk abin da suke aikatawa a wannan gida na duniya ashe babu abin da za ka yi ba rubuta shi ba abu na uku annahu yaktubu asarahum Allah yana rubuta gurabinsu abu na hudu annahu ahasa kulla shay'in kuma ya kiyaye gaba daya komai a ina fi imamu fi imamun din ne yana ne fi kitabun mubin ay wadihun malaki ta wa hazihi al-ashiya al-arba'a waɗannan ababe guda hudu ja'atu mawduhatun sun zo a fili fi gairi hadar maudu a wani wurin da ba wannan ba ammal awwal minha ɗaya daga cikinsu na farkon wa huwa kaunihi yuhyil mauta bil ba'si cewa yana raya matattu da tadawa faqad ja'a fi ayatin kasiratin ya zo a cikin ayoyi masu yawa min kitabillahi a cikin littafin Allah kamar yadda Allah yake cewa qul bala wa rabbi la tu'asunna ko qul i wa rabbi innahu la haqqun wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut qul bala wa adan alaihi haqqa da wasu ma ayoyin da ba wannan ba an gane ko to banda wannan ma akwai wasu ayoyin da suke nuna haka wa amma sani amma abu na biyu minha daga cikin abin da aya ta kunsa wa huwa kaunihi kasancewar ubangiji ya katubu ma kaddamu yana rubuta abin da suka aikata fi dar duniya a nan duniya fa qad jaa fi ayatin kathiratin shi ma ayatin kathiratin shi ma zuwa cikin ayoyi da yawa ka qauli Allah ta'ala kamar hada Allah dake cewa ayasabuna an ayasabuna anna la nasma'u sirrahum wa jawabu shin suna tsammanin ne wai ba mu san ba asirin su ba mu san ba boyan su Allah ke cewa ina gana wasu da sirrin su din mun santa bala tabbas mun sani wa rusulina da dahi yaktubu tare da su akwai manzanninmu da muka haɗa su da su ba kwa maganin su suna rubuta duk abin da kuke yi a kuma inda Allah ke cewa hadha kitabun yantiqu alaikum bil haqq wannan littafi ne wanda yake yin magana a gare ku magana ta gaskiya inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malu mu mun kasance muna rubuta duk abin da muna kwafi din duk abin da suka suke aikatawa wa kulle insanin alzamunahu da'irahu fi nuqihi kowane dan adam an rataya mushi wani maratayi a cikin wuyan shi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yarqahu mashura wanda zamu fito mishi da shi a matsayin littafi a ranar kiyama mu hada shi da shi mu ce mu bude mu ce karanta ikra kitabaka karanta littafin ka kafayi bi nan suka yawma alayka hasiba kai ma kanka in ka karanta ka isa kama kanka hisabi kamar inda Allah yake cewa wudu alkitabu fatar almujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها kaga komi an kiyaye ta an gane ko kamar yadda Allah ke cewa a can Allah ya kiyaye duk abin da suke aikatawa ko ahasainahu mun kiyaye shi ko ya samu komi da ya aikata Allah ya riga ya kiyaye shi kamar yadda yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid da makamantansu dai kaga Allah yana nuna dai duk abinda dan adam yayi lalle an kiyaye shi ayoyi kuma sun nuna an kiyaye shi din karka dauka akwai wani abu da zai bace abu na uku minha daga cikin abinda aya ta kunsa wa huwa kaunihim kasancewarsu naktubu asarihim ana rubuta ana rubuta gurabinsu faƙar zakara fi ba'adul ayat an ambaci wannan a wasu sashen wasu ayoyi aida sannan misali wa asarahum dinnan fihi wa jahali min tafsir ya daga cikin ya da huska bi a maganar tafsiri ma'arufa ni inda ulama sanannu a wurin malamai al'awwal minha na ɗaya daga cikin su anna ma'ana ma qaddamu ai ma basharu wa fa'alu wannan ma ba sharu fi'ilahu abinda suka yi aikata shi a hili fi hayatihim a cikin rayuwarsu wa anna ma'ana asarihum wa huwa ma sannuhu fil islam ko kuma abinda suka sunnantar da shi fil islami cikin musulunci sannatan hasanatan aw sayyi'atan mai kyau ko mai muni wa huwa asarihim yana daga cikin gurabunsu allati ya amalu biha wanda ake aiki da ita ba'da min ba'dihim bayan su to za a rubuta su to menene sunna su dan adam da sunna eh yana da sunna ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man sanna sannatan sayyi'atan wanda ya wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda yayi wata sunna a cikin musulunci sunna mai kyau falahu ajruha yana da ladanta wa ajaru man amila biha da ladan wanda ya aiki da ita ila yawmul qiyamati har kiyama tashi ba tare da an ɗauko ladan wancan mai aikin an bashi ba ba ladan ka bane aka ɗauka nashi ne aka bashi saboda ya shi ya koyar haka yake cewa man sanna sayyi'at fil islam wannan hasalatan sayyi'atan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci mai muni yana da zinihinta yana da zinihin iya wanda suka yi koyi da shi ranar kiyama ba tare da an tauye musu ba to a nan akwai wata sunna mai kyau akwai wata sunna mai muni shi wannan hadisin yana magana ne raya sunnar annabi ba a ƙari a addinin Allah an gane ko a ce mishi mai kyau shi dalilin hadisin da annabi ya faɗi shi wasu musulmi ne suka so sun galabaita da talauci da yunwa da tsiraici manzo Allah da ya kalle su a matsayinsu na masu imani tuhahinsu a yage duk sun kangame sun bushe alamun da fatara da yunwa sai manzon Allah bai ji daɗi ba sai ya tashi ya ce ya jama'a a taimaki bayan Allah nan kowa ya je ya ka taimako ya taimaka ma bayan Allah nan to da manzon Allah ya aza gidauniyar taimakon bayan Allah nan sai mutane suka fara irin abin da muka saba sai ka miƙa hannunka kana laliba sai ka ɗauko ‘yan ƙadago ƙadago ko ‘yan dala ɗari in ma takarda ce bata wuce ɗari ko jika sai ka nasa ana haka ana haka mandan Allah yana cewa a taimaka musu sai wani mutum ya tashi ya je gida da ya je gida sai ya ɗauko a kamar a ce ya ɗauko ɗarmin miliyan goma sai ya kawo sai ya ga manzon Allah ya saki huska shi yana mulmushi yana dariya sai ce wannan haka ake wanda duk ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci mai kyau ai kaga da man sadaka abu ne mai kyau ko shi wannan mutum shi fara sadaka kafin shi manzo Allah ya ce ai sadaka ko bai ce ba Allah ya ce ai sadaka ko bai ce ba ana sadaka ko bai ce ba to menene yanzu an mutane suna karama sun ɗauka in an ce taimako kaɗan ya haka ka bada shi iya eh, shi kuma ka ce ka taimaki wani bawan Allah ana so ka mishi taimako mai ƙarfi da shi kan shi ma gobe ma zai shiga cikin wanda suke taimakawa to wanda ya zamanto in za a taimaki wani aka ce ga matsalar wani zai iya kaiwa ya warware ta gaba ɗaya kaga ya kwat- ya ɗora mutane akan yin haka to duk wanda ya irin wannan aikin bayan shi ya yi koyi da shi sai Allah ya baka lada mun gane ko kamar a ce ana taima- neman taimako za a gina gida sai wani ya ka jika wani yana ba da ɗari wani ya ba da jika biyu sai wani ya ce ya ba da kare guda wani sai ya ce shi kuma ya ɗauki nauyin ginin to kaga wannan da ya ba da kare guda shi ya buɗe ƙofar alaƙa ba da manyan taimako ba 'yan kuɗi ba a ga sun isa ko ba su isa ba ko to wannan duk wanda zai zo daga bayan shi ya wani babban taimako to wannan yana da ladan wanda da suka zo bayan shi to shi ake kira sunna mai kyau a cikin musulunci an gane ko wannan sun mai abu mai muni ko a cikin addini ka shirya wata banna ko da ka ambace ta abu ce mai kyau mutane su rika yin ta bayan ka to duk wanda ya yi ta yana da lahi kana da lahin wannan domin shi Allah yana ɗora ma mutane lahin abin da suka yi suka, suka koyar da wani mai muni ko da mutum ko ka mutu ake wannan abin mai muni da kai ka koya shi to kana suka mashi shi idan ka tuba ce na tuba wannan abin ƙarya ne a daina wanda bai daina ba shi ya sani kun gane ko irin yadda fita ja tauyayi da aka zo nan magariya ya yi kiran wani karamin fasto yana ɗan gigi da kai ce ya ka yawo ya ce kai fasto ne ce ya ce to suna na fita ga tau tambaye fafuroma ga waye shi nan. wancan din na ruwan ka tambaye shi na batikan in ka ce fita ga tau ya san kowa ne ni na cancanta da zama fafuroma amma saboda ni bakin mutum ne addinin kiristiyanci kuma addinin kabilanci ne ba a sa bakin mutum ni ne fafuroma ni na cika ƙa'ida to saboda ina bakin mutum ban zama ba Bible ɗin da ke hannunka da wanne da wanne da wanne ne bugon wani wuri da bugun yau ya ce to bugon wuri kaza ina da ƙarya kaza a cikinta bugon wuri kaza ni ne ƙarya kaza kaza kaji kaza da ake cewa Allah ya ce magana Allah ce to magana ta ce ni amma in ka yi garrama tambayi fita ka sauka ce lo ni da ne ƙaryan na warware ban zo ba nan dan ka bar kiristanci yawo na zo in kana so ka yi kayanka amma ranar kiyama kaka kira fita jata na gaya maka ƙarya ce na ma Allah na daina nima haka muke da shi a magariya a wannan magariye ana raba shaida ne Allah za mu gane to shi ya sanya kenan idan ka san ka ɗora mutane ƙarya ce musu ƙarya ce dan me dan kar a ci gaba lahira su neme ka an gane ko kuma kai ka tuba haka kuma Allah ya nuna mana lalle ana ɗaukan zinihin mutum idan kai ka jagorance shi ai Allah ce wala ya hamilunna auzarahum kamilatan yawmul yawmul qiyama wa min auzaril ladina yudhillunahum bi ghairi ilm lalle shugabanni suna ɗaukan nauyin zinihin su ranar kiyama ka san shugabanni sukan in dai batattu ne sukan batar da mutum bai ma san su ba su ma san ba ya bace su sun jagoranci gaba suna batarwa kai ba su ma san ka ba kuma ka bace a dalilin sai sai an je lahira a ba su zinihin ka shi yasa Allah ke cewa lalle za ta dauki kayan zinihin su ranar kiyama ba nasu ba kadai wa min awzaril ladina yudilluna hum bi ghairi ilmi da zinuban kwatankwacin adadin mutanen da suka batar a duniya ba tare da ilimi ba ba su ma san ba sun batar da su wala yamulun asqalan ma asqalihim kuma lalle za su dauki nauyi bayan nauyin kayan nauyinsu da shine nauyin mabiyansu ba na mabiyan bane ake cewa mabiyansu huta su wanda a'a kamasho ne wannan ko haka kuma Allah yana cewa shi wannan eh, asar din wato shi wannan asar din ya daga cikin dalilin da suke nuna cewa shi dan adam ana rubuta ma qaddamu wa asarahum cewa daga cikin abin da ya gabatar abin da ya aikatar shi ma ya sani ke sa Allah ke cewa yana bin insani bi ma qaddama wa akhar an gane ko bi ma qaddama mubasharan lahu wa akhara mimma amila bihi ba'dahu abinda aka aikata bayan shi min min sunna min sunnahi daga sunna shi min al-huda aw dalala na bata ko na shiriya abinda ka koyar an gane ko wada Allah da yake cewa alimat nafsun ma qaddamat wa akharat rai ta san ma qaddamat an gane ko mubasharan wanda ta gabatar a lokacin nan ta san shi wa ma akharat da abinda ta jinkirtar ma amilata abadaha abinda ta aikata aka aikata bayanta wa amma ala tafsir sani amma ma'ana ta biyu wani wa huwa annal ma'ana asarahum abinda ake kira asarahum ay khatahum shine takun su ila masajid zuwa ga masallaci duk sanda dan adam ya taso zuwa ga masallaci wannan sawun naka ana rubuta shi ana rubuta shi ko sau nawa ne ranar kiyama a matsayin wata daraja yake misali daga nan he za ka yi sallah kace he na je masallacin birni wani zo a rage maka hanya kace ina sufar ne to duk takawa ɗaya biyu da kai wannan kuma ya buƙatar tahiya da wurgo dan saboda kakka je a wani a ƙwararren lokaci misali ne na kaman ya kai birni ko ya kai karkara daga nan ko ya kai masallaci na wani bala to duk takon da kai na ƙasa ya fi lada a kan na mota saboda ai na ƙasan za ka daɗe kana takawa kanka je ko akwai wata ƙabila a cikin madina ke kira banu salam suna cikin wata unguwa take nesa da masallacin manzon Allah sai suka kowa ya sa gidan shi kasuwa suka ce a sama musu gidaje a kusa da masallaci ya za su je daɗin mu'amala da masallaci sai labari ya kama manzon Allah ga wasu za su sai da gidajen su dawo kusa da masallaci ko haya su kama sai manzon Allah ya je same su ya ce a ku zauna a inda kuke ku zauna a inda kuke me yasa ya suka ce ya ce manzon Allah ce musu wannan takowa da kuke daga unguwar kuri mai nisa kuna tahowa Allah yana sawa ana rubuta shi wani ƙarin daraja ne da lada malamai suka ce wannan shine asara kenan ana rubuta abin da sawunsu da suke takawa zuwa masallaci wannan yana nuna maka sallar jam'i wajibi ce ga kowane ɗan adam ga maza wajibcin ya fi ƙarfi ga mata in suka je tayi sun samu lada in ba su je ba ma sallarsa a gida dai take da jam'i ko ba a hana ba su in sun je to in ba su je ba to an gane ko amma ga namiji wajibi domin an ce asar asar ɗinka tafin ka zuwa masallaci to he ya zaman to a ɗakin kake sallah kaga kai na farko sallah baka kai ta masallacin ba kuma tahiyya in ta zama tare da daraja to ita sallah a masallacin ai ta tahiyya daraja ko ai darajar sallah ita ta sa tahiyya wurin ta yasa take da daraja me ya sanya aka ma ya mai falta ba a ma ba birin tambaya ce me yasa saboda ya mai tahi mahimmanci akan da ko dan me aka yi kwalta daga nan zuwa difa me yasa ba amma ba ka zawai difa ta ka zawai din mahimmanci to haka za ka gane idan aka ce maka takawar da kake in za ka je wani wuri ana rubuta maka lada in ka dawo ana rubuta maka lada shi wannan wurin mine ne matsayin shi babban matsayi gare shi an gane wannan to wannan shine abin da ake ni sai Allah ke cewa to bismillah na'am وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون نعم.
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون To, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da ba mu labari na biyu, kaga dai an mana bayani an mana gargadi. Yanzu mun ji matsayin wa'azi, mun ji matsayin masu ƙaryata wa'azi. Mai yin shi baya, mai ƙaryata wa'azi baya gama lafiya. Mai sauraron wa'azi shine ke gama lafiya. Sai Allah ke cewa, wadda lahum masalan ashabal qaryati ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sa musu misalin buga musu misalin wata al'umma ka buga ma al'umma ka misalin wasu mutane a sahabar ƙaryati mutanen wani gari izija a halmursalu yayin da manzannin Allah suka zo waɗannan misali wa za a buga ma shi masil ya muhammad liƙaumika sanya misali ai wadda ya muhammad ka buga misali ya kai manzon Allah ne kaumika ga mutanenka allazi kadzabuka waɗannan sun ƙaryatar da kai ku buga musu misalin ga wasu mutane suka yi aiki irin naku bari ku ji irin abin da ya same su in kuna sha'awar wannan abin ya same ku ku doge a wannan aiki in ku ba ku sha'awa haka to ku canza hanya su wane ne wannan mutane a sahabar ƙaryata mutanen wani gari iz ja ahal mursalun yayin da mandanni suka zo iz arsalna ilaihi musnaini yayin da muka aika musu mutum biyu fa kadzabuhuma sai suka ƙaryata waɗannan mutanen guda biyu fa azzabna bi salisin sai aka karfafi su waɗannan annabawa guda biyu da wani annabin guda na uku dan ya je ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya kama musu aiki faƙalu sai waɗannan annabawa da suka je su uku suka ce inna ilaikum da mursalu lalle haƙiƙa mu gare ku ma'aika ne aiko mu aka yi mu ce muku babu abin bauta da gaskiya sai Allah kar ai kaza kar ai kaza ga abin da Allah yake so a yi me mutanen suka ba su amsa qalu ma antum illa basharun mithlana
na'am وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون qalu sai mutanen garin suka ce ma antum illa basharun misluna a ai ku ba kowa bane mutane muke gani kamar mu shi Allah ya turo mutane kamar mu tunda ya tura mutane mu dan mi bai turo ma kanmu in dai wahayi yake ma dan adam mu ma ya mana mana ai yan adam ne kamar mun san cewa Allah bai turo mutum in Allah zai turo mala'ika zai turo ƙarya kuci suka ce dan haka nan wa ma anzalar rahamanu min shay'in ƙarya kuke ba Allah mai rahama bai sabkar da komai ba duk abin da kuke faɗa ƙarya ne in antum illa takdibu ku dai ba su kowa bane ba wasu annabawa bane illa takdibuna ba ce ƙarya ce kuke ta zubawa me suka ce musu قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون qalu sai suka ce musu rabbuna ya alamu lalle ubangijinmu mahaliccinmu ya alamu yana sanin inna lalle mu ilaikum zuwa gare ku la mursaluna wallahi manzanni ne kaga anan can da za ta ce mursaluna ba su ce ba la mursaluna ita suka yi inna ilaikum mursaluna amma nan da ƙarshe suka ce inna ilaikum la mursaluna suka yi za ce wallahi mu manzanni ne an gane ko amma وما علينا إلا البلاغ المبين wa ma alaina ba komi ba Allah ya tsora mana abu ɗaya takki ne illar balagul mubin sai mu isar da saƙon Allah ne Allah ya tsora mana wannan shine jawabin da annabawan suka yi jawabin da al'umma suka yi Allah ce a buga ma mutanen makka wannan misali lokaci ko a buga ma mutanen makka wannan misali dan su ga meye bambancin su da nashi da waɗannan eh akwai bambanci babu su ma da manzo Allah ya zo suka ce ba Allah ya koshi ko lasta mursala kai ba manzo bane ko sai da Allah ya rantsi ya ce wal qur'anil hakim innaka lamin mursali ko su ma a wanda suka zo suka ce a a ai ma antum illa basharun musulun ku ba a aiko ku ba mutane ne kamar ku wa ma anzalar rahmani min shay'in in antum illa takadibun su kuma tunda su basu kai darajar manzon Allah ba su ba Allah ba zai rantsi sai su manzannin suka rantsi suka kare kan suka ce inna ilaikum lamursalun to kaga ashe misalin diddi ne to waɗannan mutanen da aka aika ma wannan madana suka karyata ba su gama lafiya ba Allah halakar da su yayi ya rusa su ya musu azaba manzannin kuma suka tsira amma su an ce sun kashe manzannin amma manzannin sun shiga aljanna amma su kuma Allah ya halaka su to yanzu kenan wannan he ya nuna duk wanda yake kin annabi ƙarshen ta me zai haɗu da shi halaka da azaba duk wanda yake ƙaryata wa'adi me zai har da shi halaka da azaba ko da a yau gobe jibi gata aka kai shekara goma nan gaba ishirin baka ga wani abu ya same ka in dai kana bisa aikin ka na ƙaryata wa'azi sai ya same ka wallahi istirraji ne wannan mu ba wai daga dogon nesa ba mu ba a nesa ba wallahi mun ga irin wannan abubuwa gaban idan mu sau da yawa tun daga lokacin da aka fara wannan wa'azin na sunna mun ga ayoyin Allah mun ga abubuwa wanda suke na ban mamaki wallahi tallahi karara muka gansu wannan Allah ya nuna mana su kuma kuma nan kun san da su wasu ku duba a yau jama'a dan Allah nake tambaya ku ina mai baro ku tambaya ku ji wannan mai loda ƙur'ani akwai mai baro ta akwai mai guduma akwai mai dalla dalla to yau gaba ɗayansu babu ko ɗaya dukansu Allah ya kashe su kuma yadda suka ce Allah ya musu ya nuna su zama aya haka Allah ya musu wa'azin sunna da mutanen da suke bin sunna da yawan faɗa da sunna gaba take ko baya take akwai wani gida a nan cikin ƙasan nan da babu famun wannan babu a da sunna akwai wani masarauta wani mai mulki da zai cewa mukami iri kaza ya fi ƙahin ahalin suna idan ana wa'azi in ka zo cikin 'yan agajin nan akwai wanda general ne na soja mai aiki idan aikin wa'azi ya taso sai ya hudda kayan shi na general ɗin ya sanyo ya zo ya mama agaji ya yi gadin motoci ya yi gadin mambarin wa'azi kuma general ne soja a cikinsa akwai sojan ruwa akwai sojan sama akwai na ƙasa billahi ladi akwai ƙwararrun 'yan sanda waɗanda suke intelligent ana tsaye da su akwai sarakuna masu yanka akwai furofesoshi akwai komai sannan zan tambaye ku akwai ministan cikin gidan da aka yi a wannan nijar ɗin da wani firaminista da aka yi a wannan nijar ɗin da wani shugaban wata majalisa da aka yi a wannan Nijar ɗin wanda suka yi fito na fito da sunna a zamaninsu ne aka raka haɗa ahli sunna gari gari an haɗa ahli sunna a agadis inda a gaban jami'an tsaro jama'ar gari suka cinna ma gidan alhaji sabauta ana gani da ranar Allah ba wanda aka kama ba wanda aka wannan saboda hukuma ta kauda a gaban jami'an tsaro da jandarmomi da polis aka je ana ana ɗauko ƙur'anai daga masallacin doso saboda shi masallacin doso yana tsakiyar gari ne kuma garin doso wani gari da suke ɗora ciyawar gyaɗa da ciyawar da kara a bisa wannan ɗakunansu to in suka sa mishi wuta garin suka sa wuta to yanzu aka ce ba wuta za a sa ba ƙur'anan da suke tare aka ɗauko su aka karya famfo yake zuba ana tattaka su duk wanda suka taka ƙur'an wannan babu wanda ya shekara da rai a gaban jami'an tsaro tun daddare ake wannan abin hawashe gari ƙarfe biyu kana cewa a cikin birni kana cewa kwamsiriya bata sani ba mp ame ba sani ba suna nan sarki ya sani mayar ya sani gwamnan jiha ya sani saboda daga sama an ce su fita da batun abin ministan da aka je wannan abin yau duniya an mance tarihi in an tambaya ma wallahi mutane sun mance ta imin sun gida baya wannan duniya tini Allah ya kauda mana shi kun ji wannan wani a wai zamanin mu ne ba daga nisa ba mun ga wannan shi wannan firaministan yanzu bai iya cin dibiti a jam'iyyar sai ya kara ma wuri shi wannan shugaban majalisa mataimakin shugaban majalisa ne billahi da gaba daga muka yi na ce shi yadda kai wannan abin a doso a 1992 muka yi wannan gaba da gaba da shi ne muka ce na ce mashi ba za ka mutu ba zan mutu ba sai Allah ya kai ka lokacin da baka iya samun kwansanye mu kuma a lokacin nan muna da ƙarfi muna da jama'a kuma mun haɗu da shi a yamai na tuna mashi wannan abin na ce ni ne muka yi an yi wani mayar a nan gabas ban faɗin gari a'a ba ya an sanyi ba irin waɗannan an yi su da dama gaban idanmu sun kunyata billahi lazi la ilaha illa huwa duk waɗanda suka fito suka ci a tawa akwai wanda da aka tashi zanga-zanga cikin garin tawa motar alhaji abubakar abdulhabu duk garin tawa ba irin ta ita aka fara sama wuta ka gano ke ta ce ko to idan idan wannan ya bayyana Allah ta'ala shirye da mu a nan da magaran an yi a gadas an yi a ina a ina an yi ba inda ba yi ba amma Allah ya taimaki sunna wannan abin bai kai ta ƙasa ba sai ma su suka kai ƙasa wallahi sunna ba ta kai ƙasa ba maƙiyan sunna suka kai ƙasa yau sai ga ahalin sunna ko kana so ko baka so a Nijar baka isa ba a Afirka ta yamma baka isa ba kai wani abu sai da su kuma in ka isa kai billahi zai ko shugabancin ƙasar nan in ahalin sunna suka ƙi zaben ka alkur'an baka cin mulki bai faru ba a Najeriya wani gaba da gaba ya zo ya ce ko su bi ko kasu bi shi ya gama shi zai ci mulki ya gama tsarawa faransa ta bashi haɗin kai ingila ta bashi jamus ta bashi china ta bashi rasha ta bashi waye ta bashi an je an yi tsare-tsare da yan da masu ilimi na duniya an haɗa kwamfuta ita wannan abin kadiri da ina ke zaɓe a cikinta an mata furogirame an shigar mata da zaɓen an ba ta wanda za ta wannan billahi allazi la ilaha illa huwa haka Allah ya tona musu asiri abin ya bayyana aka shugar da abin aka waye gari bai ci ba mulkin yana nan kuma ba zai ci mulkin hakki maka shi yanzu ma nan zai takara kun bai ci ba billahi allazi bai ci ba irin wannan suna da yawa dan haka nan kaga ba takara ba miki amma ku gane dole muna da alaka da siyasa mu ba irin wani yan ƙauyen addinan bane mu ba yan fafiya bane wallahi ni ba yan ƙauye bane ba haka ba kawai za mu ce Allah kiyaye ka kai ka nan sai mun duba in mutane suka huto ba mu muke huto su ba mu ne delegation din party ku za ku huto kayan ku kuka ka'ida ku to in kuka huto dan iska goma ai akwai ɗan iskan da shi bai kai ku ba eh shi wani ɗan iskanci ɗari yake me yin bakwai ko goma ya mace to kai za mu zaɓa kai ne me yin lalata ya kana bisa maslaha sai mun duba wanda yake dama dama kuma shi za mu goya ba kuma shi zai ci kuma duk wanda ya yaƙe mu cikin addinin nan billahi alladhi la ilaha illa huwa abu ɗaya ne muna mishi addu'a Allah shirye shi idan ba mai shiryuwa bane Allah ban mu koma ba mu shuhadanci mu ma ya kashe zani menene ya ka yadda ka kima haka za mu kika mu yadda kake neman mu da shari mu mu rika maka addu'a Allah hada ka da shi saboda mu addinin Allah ne muke ba so muke ka ba mu wani abu ba ka rike da mu ba ka ciyar da mu ba ka komai iya mu da kai rayuwa ce mu yi sallah mu yi ibada mu wannan iya shi ne amma ka je ka ce ka ɗauko dafan wani tsari daga wata uwa duniya sai an canza mana tsarin addinin mu tsarin zamantakewa mu tsarin iyalanmu a ce mu ban iya ba sai wanda bai da iyali yanzu shugaban ƙasar faransa ɗan iska wanda aure ma bai da ba yanzu shi ne zai nuna mana zamu tsariya shi bai da ni iya na 20 shi shi bai a hirko da da ni shi wanda ya haka kawai shi kenan da ya tashi saboda maran mutunci ne mushan shi ya aura ta koya mishi a firamare ba tsohuwa kuma shi ne zai koya mana addini zai koya mana yadda zamu tsara iyalan bai da iyalan haba da yasa mu dabbobi ne a godiya ma in ta ahi ɗanta tausayin shi take yi kana so ka ce mini ni wawa ne ban jikin tausayin ɗana sai wani ɗan iska ya zo daga faransa ne jikin tausayin ɗana kenan ban kai ba godiya ban kai ba akuya ban kai ba karya abin da fa ake zagin da ake mana kenan fa wannan da nake cewa ku kusan haƙƙin yara fa ba ku ba kusan ba yancin yara ba kusan ba yancin mata abin da suke nuna muku ba ku kai ba dabbobi mutunci ba ku kai ba dabbobi hankali in sarki ne kai aka ce za a koya maka haƙƙin yara to kai sarkin baka kai ba dabba a wurin in kai wawa ne he a zage ka mu ma wawaye ne yanzu wani ƙazami bai hude wani masharranci wani ɗebabbe wani mai yawo tsirara wani wawa wani dan uwan alade wanda Allah ya taba tsine ma kakanni ya suka koma birirrika su ne zai gwada mana da ake zaman duniya mu da ya samu cikin babbar riga da aiki da wando da hula da rawani shi da ya zo da kare daga geren wando subhanakallahumma wa bihamdika